إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke angwal karkada birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba biyar ga wata na safar hijira shekara biyu wanda ya dace da 23 ga watan tara shekara 2020 daidai yau insha Allah za mu yi darasi na 52 cikin littafin motsa ta imama da karamin motsa darasi na 52 da uku da uku ne ko? to darasi na hamsin da uku a darasinmu na mota ta imam malik rahimu hulɗa a kahin muhara akwai cikin uwa masu imam masu shurare ta hanyoyin sadarwa ko wanda yake halartarwa nan ya min tambihi bayan darasi da ya gabata na wajen ma'anar girman kalmar la ilaha illallah hadisi da na kawo na wajen annabi musa salam na maganar cewa a bashi wani azkar wanda zai kira ya azema allah shi wanda ya aka bashi da'ila illallah ya nemi ƙari aka ce wannan kalma girman kalmar da'ila illallah din zada za a haɗa sama bakwai da ƙasa bakwai da abin da ke cikinsu a wani bangaren ma'auni a ɗora la'ila illallah ɗaya ita kaɗai za ta rinjaye su kuma da maganar cewa inda za a kama sama bakwai da ƙasa bakwai a musu a kulle a cibiri su a wuri guda a kawo kalmar la'ila ɗaya za ta iya watsa su mana ta karya su domin ishara da cewa cikin kuskuren baki ba da ni ba na san wani kuskuren kawo hadisin da inganta ba wani ɗaya daga cikin aikata hadisin mukhtalafin fi ba kuskuren baki ba ne da dalili ne shi na wadi ba kuskure ba ne ne kuskure abinda baka yi ne aka wadi shi ne kuskuren baki da nuha ne ya dai kwace kuskuren na bini daidai ba asalin ruwa ya ce sananna wanda malamai magabata suna da magana kan asalin bai magana shi asalin ya aiko mun da littafin ya aiko mun shi sharhin kitabut tauhid na malami da ya kawo ya ishara ga cewa a ciki akwai daraj to asalin kalmar shi daraj kin da malami ke kawo shi malami mai tahqiqin shine yake wannan kun san malaman hadisi an mun shaka nan misali irin misali akwai muna kawo mu da hadisin sahatu tibbi kuna ga me ana kuna ga sahatu tibbi kun sahatu tibbi irin su azumin aikata azumin sudu kun malamai masu rarraunawa akwai masu ingantawa cikin malamai haka ne istihadin malamai illa mutum ya ɗauki abin da yake ga ya yi abu a kan shi shi wani malamin ya yi kan magana kan ruwayar da na ambata a ciki akwai da rayar ya ce da ifi wani asali a wajen malamai abin da suke magana ta albani ya magana kan da rayar kan ko kan ruwayar ba cewa ba da rayar da ifi ne ko shi abu haitham wanda aka dangana zuwa gare shi suna cikin sikat wanda ibn ma'in ya tabbatar da sikatin ba du'afa wani ba cikin abin da malamai ke cewa ana ce wani ko da sika ne sai a ce waye shi daga wani ko a ce ruwa shi daga mutanen gari kaza wannan da ifa ce ba cewa ba shi da ifin ne ba a wani hali ne da malamai suna da wannan kamar shi mai ina ga mai tarihi ne kisa ban ci magana dan an ce ruwa ba ta inganta kullun sha ga muku bai ɗauke ma'anar wannan magana kullun na sha ruwa mai zauna magana da an ce maka wannan ruwa ya hadisi mai inganta ba kaka ɗauki wannan hukuncin ka ce ba haka bane ba a kai matsayin kanka dai wani ya ɗauke magana ba kai ba su malaman abu kenan shi wannan abu ne dogon mu kan mutunta kan shi dai a takaice dai shi wannan isnadin lalle akwai malamai masu ganin cewa daraj amma su abin suke ne daraj ana ana mace a daraj abu sama an haita mace ruwayar tsakaninsu take da rauni shi yasa wasu malamai suka tsaya kan hadisin bai inganta ba amma kamar bayan imam hakim ya tabbatar da ingancin ruwayar haka imam hafiz cikin fatawar bari hafiz bin hajar ya ta hadisi ne sahihi ya tabbatar da haka nan irin su bin bar su semin suna kawo shi hujja da wani hadisi duk wasu na hujja da shi gaskiya to amma tabbas akwai malamai suke magana kan shi wanda suna ga bai da inganci to amma wai magane duka maganar da ake saɓan wani malaman ba suna magana ba ne a kan madamunin kalmar girman la'ila illallah wannan itifaƙi ne hatta ya kama wani malamin ya kawo ruwa ya kamacin wacan hatta ruwa da malamin ya kawo abinda yake cikinta madamunin ma'ana girman kalmar la'ilawo ba bambanci da wancan duka maganar da ake a wannan hanya akwai maganar labarin musa wannan kisa ta musa ita ce suke magana kanta amma wannan lafazi na kalmar la'ila illallah inda za ta kusan bakwai da ƙasa bakwai a gama su a wuri guda nan kalmar la'ila illallah a wuri guda za ta rinjaye su wannan duk itifaki ne wannan da maganar cewa inda za a kawo sama bakwai da ƙasa bakwai a cibiri guda a kada illa ta buga za ta kai su wannan ba sa ɓani kan shi a gane magana ba sa ɓani kan wannan magana saɓanin na sanadin hadisin kan masa'ala ce ta wacce kisan musa alaihi salam ina hata ɗan wasu fasa kenan shi wadda mun alhamdulillah ya kyauta kenan iya karatu iya dibi da binin tabbas amma kenan ba kuskure ba da gangan wani wadi ka ce kuskure nan ana a gaskiya da in kuskure amma da gangan wani ba ba za ku cikin magana kun fito ka ce kuskure cikin kuskure kun kudu magana na haɗe ta illa na san illa na ga muku dai akwai malamai tabbas wanda suke ga raunin amma su kansa raunin kan wancan sinadin da ya kawo kisan musa ne ma bayanin da mu dama sai amina bayani ne akan shi kanshi akan girman kalmar la ilaha illallah shi kasar maganar mu a kanta ne muka kawo wannan masala ta inda za ka san bakwai da aka bakwai da sauransu to wannan bayani daidai yake babu kuskure kuma babu saɓani a kan shi na wata a gani magana da ake wancan kan isnadin da ya kan isa musa da salam allah gafarta mana gaba daya shi ko dan wala saka mai alheri wa man kashi ka saki ai ba ba matsala ci gaba ne wannan insha allah abu tarna abu gumi ke ba labari ke suke ta cikin gumi cikin farko abun sunna ana ce ahlus sunna hikardama sai ba da in gadama ka saka ka tashi da gadama ta shi yin zo masallaci su ko ana gadama tana mace ta daɗi giji malam ana gadama ta wallahi da yin giji yace alama kenan ana karatu ana neman ganewa ne ne zan ana gadama ke ana neman fahimta ne wani bai gane kun kun kaji ka kun ka sai kan kaji ka shurada dan ana karatu kun a watsi ba tambaya kenan kurin dai babu kurin bai wa a ce karatu kowa gane kun bai wa a ce fannin ta daya bai wa san kun mutum fahimta kenan cewa tattaunawa ta almajin ɗalibai ka ce kaza a ce kaza ko malam ta kaza malam da ka ce kaza bisa ka ce kaza wani abu iya bi gane bane ba da ya sai da kuskure wata inda ba haka ba wanda ya mido magana a tattauna ina ta ga muku magana Islam Malik rahimahullah shi da ɗaya cikin almajiran shi ina ga maharazu ne wannan cikin ɗaya cikin almajiran shi cewa suka mai tambaya imam mun lura da cewa idan muka muka tambaya kana baka gauga ba mu amsa kamar da kake ba wani me yasa suka lura da haka ne ya ce abin da ya sa na lura da ku in mai na ce ku shuru buku jaye buku tattamna da ni kuma na haka na gudan shi kuma na iya shi kuma iya tattamna da ni iya neman kamar mu yi tattamna da shi kan masala ku kuma wuce in kun haka ne domin kuma nan kaga nan wannan al'adan ɗalibi mai tambayar malami ya kaga a tsane shi har malamin kaskani ya sha malam kai daga ta yakin a ce ya sha malam ko soke ya kure malam ko soke kaza ya ba ba kure malam karatu karatu yanzu kuma yake ne gani ba mu gane kurewa ko ta haka sojoji ga almajirai suna neman sannan mutum mai yawan tambaya ko iya kamar yana kure malami ba kurewa shi ma dan bai iya misali sai ga mutum an gaba ba kurewa ba kurewa ba mai mutum an kure ma mai mutum an kure malami an kure kire ne a gaba na wani kuma an kure malami a gaba shi malam wayi yake shi ana malam wayi ba ba malam wayi sai ba mai wayi ba kenan iya kuskure eh wani abin iya bai gani ba da san duniya zai karanta kana kai malami ne almashi gaban ka akwai littafin da kansa kai baka karanta ba cikin da kai gashi ya lego na shi kai baka gani ba wai yake maka sai ya karanta kenan ba ba mamaki malami bai ga umma ko ba almashi ne imam malik rahimahullah ya zo iya darasi cikin cikin almajirai aka mai tambaya kan tarihin asab sai ya da cikin alwala ce wannan ku bai cikin littafin ba na bane baka mutane cikin almajirai ne ibnu munabbah bayan kare ce ya imam kan wani matsala ina da hadisi kanta hadisi kanta ci kwaye kuwa daga wa ya je an wani awon wani cikin gaskiya wani ruwaye wani mutane da ka jero mutane ya ziddu a mintattu ma ba tabbacin abin yanzu ba shi kenan da aka yi malik an zuka abu an aka zo kan abin kuma malik sai bayan amsa da fatuwar da aka bashi gaba ba mutane al'ada ce tuka mutane da gargajiya ya ce ai malami an kalmi aka zama kure malami ba wani kure ba kuma an kure shi ai gaba ya gano ba wani kure ba Allah taimake mu kenan za mu tashi amin za mu tashi a hadisun kenan darasinmu na hamsin da biyu kuce da uku ko da uku ko da uku wa haddasa ne an malik an abin zubair al-maki an tawus al-yamani an abdullahi bin abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وعلمت أنت إلهي لا إله إلا أنت wannan iya cikin addu'o'i da aka ce na buɗe sallah ya kasu cikin kitabin abinda shi addu'a abinda abdullabin abbas ke bada labarin cewa manzana sallallahu alaihi wasallam kana iza qama illa salati min jawfil layl idan ya tashi zuwa sallah ta cikin dare yaqul iya cewa Allahumma lakal hamd ya Allah godiya ta tabbata gare ka kai ne mai haƙƙin cancantar godiya yace alhamdulillah ba lakal hamd kai ne ka kake anta da haƙƙin godiya ta musamman anta nuru samawati wal ard Allah kai ne kake haskake samai da kasai na kowane bangaren haske na idan na komi Allah kai ne mai haskake samai da kasai ولك الحمد بوديا تثبت غريك الله انت قيام السماوات والارض اي انت دين قيوم السماوات دين معنى ده يجي الله kai ne mai kula qayyum qayyam kan kaza mai kula da samai da kasai mana wanda yake controlling su komun su shike tahiyar da kayan su shike tahiyar da su walakal hamd godiya ta tabbata gare ka da ya Allah anta rabbus samawat wal ard ya Allah kai ne ubangiji na samai da kasai muka tarar iya ɗaukar mahalicci iya ɗaukar mamallaki iya ɗaukar ma'ana na yaka ce mahalicci shakta mulkan wa khalaqa wa abidan mulkin Allah ne halittar Allah suke bayi suke na Allah Allah kai ne rabbu samawati kai ne ubangijin samai da kasai kuma wa manfihin da duk abin da ke cikinsu an talhaq Allah kai ne gaskiya tabbatatta eh wani babu shakka kanta eh wa qawluka alhaq Allah maganarka ce hakikanin gaskiya eh babu sai da kai ta wa wa'duka alhaq Allah dukkan alƙawalinka Allah alƙawalinka gaskiya ne wa liqa'uka haq gamuwa da kai Allah gaskiya ce kowa zai gamu da Allah Allah zai tare kowa bai hukunci wal jannatu haq al janna gaskiya ce tabbas wan naru haq haka wuta ma gaskiya ce tabbas wasa'atu haq haka tashin kiyama gaskiya ne wannan yaban Allah ne girman azban ta'ala nake Allahumma ya Allah laka aslamtu ya Allah gare ka nake mai kauya wa bika amantu Allah da kai ne imani wa alayka tawakkaltu Allah da kai na dogara wa ilayka anab gare ka nake mai lamari da Allah wa ilayka anab Allah gare ka nake mai lamari na wa bika khatamtu Allah saboda kai nake duk wata rigima ta zan yi saboda kare addinin Allah wa ilayka hakamu Allah gare ka nake mai duk hukunci na ina mai da zuwa gare ka na abinda ka hukunta da shi nake aiki Allah faghfir li ma qaddam Allah ka gafarta mun da abin da gabatar wa akhar haka da abin da naji kin a ga malaka gafarta mishi wa asrar da abin da na boye wa alan da abin da na bayyana Allah anta ilahi Allah kai ne ubangiji na la ilaha illa anta babu an bauta da gaskiya sai kai Allah wannan addu'a ce ta buɗe sallah kuma dalle a a cikin dare da muri ne wanda mutum yana da yanci ya yi abin da yake so ba tare da mamu maka tsawaita mamu wannan addu'a ta cikin dare an ce wannan ko da kai eh zaka sallaka ko da kana iya ta amma wannan inda jami'i ne annabi ya cikin wanda dogo wannan addu'a wannan su da muna cikin magana baban addu'a sai kuma wannan ruwa ce ta inganta ta imam muslim ya rawaito hadisin سيت وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيق أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر في بني في بني في بني, في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار فقال هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا فقلت فقلت له نعم وأشرت له إلى ناحية منه فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن في فقلت نعم قال فأخبرني بهن فقلت دعا بألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأتيهما ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم فمنعها قال صدقت قال ابن عمر فلن يزال الحرج إلى يوم القيامة abinda yake wannan ruwaya cewa abdullahi bin umar ya zo wata unguwa ta banu ma'awiya cikin garuruwa da suke zagayen madina na garuruwan asar sai yake ce musu sai shi jabir bin atik abdullahi bin jabir bin atik sai ya ce ma abdullahi ya ce ma abdullahi bin umar bayan ya zo wannan unguwa ta su ya tambaye shi a wane wuri ne manzana sallallahu alaihi wasallam ya yi salla a wannan unguwa ta ku da ya zo a masallacinku ai masallaci an sami suna masu da fata cikin suna a ina ne ya yi wanda muku sallah a ina ne sallah ka zo ya ce ai ma'ana fakultu na'am ya ce na san ko ina ne wa shartu lahu he na mai nuni ilana ya tamin wani bangare daga cikin masallacin nan kina asali shi abdullabin abdullabin jabin abdullabin ta ke ba labarin kina abdullabin umar ne da ya je cikin banu umayya shi ne wannan tambayar shi kuma wanda yake nan garin yake ga masa ga inda ya sallah ya ce ga inda na mai nuni ga inda ya sallah a nan ne ya sallah don wurin sanar ne to shi abdullahi ya san meye annabi a nan ya wata addu'a sai ce mishi fa hal tadari masalatin lati da abihin na fi ka san addu'a uku da manzan Allah ya a wannan wurin fa qultu lahu na'am nace na san su ni ma na san su yace fa akhbirni bihin ka bani labarin su ta da ce ya adda sananna a wurin faƙulut he na ce mishi da abi Allah yi zuhira alayhi ma'aduwa min gairihi cikin addu'a da ya yi addu'a cewa kar Allah ya sanya aka ce ya ba kahurai rinjaye a kan musulmi gaba ɗaya kenan a mamaye musulmi gaba ɗaya wannan addu'a da ya roƙa hima sai aka ba shi wannan addu'a da ya kembe yiwuwa musulmi cewa ta ruwa ya ce inda za a gamu duk duniya ko da kawai duniya su gama gaba ɗaya a kan suna musulmi ragar gaba ɗaya duk su iya ya samu an gara musulmi a kan gaskiya din da aka yi ba a rushe musulmi ba da duniya ta shi kiyama har lokaci bayewa allah ya kare haka nan din ya samu wasu ɓangare akan imani akan gaskiya sun tsaya kuma akan wani abun ba da zai da su wannan alƙawalin Allah ne bayowa din da aka yi ya samu ɓangare akan gaskiya wanda ba iya rusa su gaba ɗaya wannan cikin abin da aka bashi na wannan abin da ya roƙa ha? abin kare ba a da uku ce ko ɗaya na da sauran biyu da ba sauran ɗaya ba uku mai da ce abu uku ya roƙa a gane aka ba shi biyu aka ba shi ɗaya ba biyu aka ba shi ba ba shi ɗaya ba abu uku ne ya roƙa an ba shi biyu ba a ba shi ɗaya ba kuma ban kawo wajen fasara ba wata da ramshi na hudu ko ban kawo wajen wannan fasarar tasu kenan ka san abu uku da ya roƙe da ya roƙo da su ya yi addu'a da su kun abu uku ya roƙa ka san ukun da ya roƙa ya ce na sani ya ce ka bani labarinsu shi ne zai muku har hudu ya ce abinda ya ce abinda addu'a da ya ta farko ya roƙi da abi Allah ya zira alaima addu'a min kairi ya roƙi Allah kar Allah ya ba kahurai makiyinsu rinjaye a kansa gaba ɗaya wala yulukan bisini kar a hallakar da musulmi gaba ɗaya da hori yunwa da gama gari da suka kashe su gaba daya wannan biyan na ka'arin jayen da ɗan adawa a kan musulmi gaba daya da kadda su halaka da hori wannan fautiye huma fautiye ma aka ba annabi wannan abin da ya roƙa guda biyu yanzu sauran laifi wadda abi Allah ya ji alba a sahun bainahu kuma ya roƙa kadda a sanya yaƙi tsakanin musulmi kasu yaƙi al'umma ta Allah kada al'umma ta su rinka yaƙi tsakaninsu famuniha aka hana shi ba a ba shi ba wannan abin da ya roƙa na hana yaƙi tsakanin ƙali ce mashi sadaka ta kayi gaskiya sai a nan ɗalibin umar falon ya zalala haraju ila yau da ƙiyama don haka yaƙi ba zai kare ba tashin kiyama kaka yi mamaki haka allah kaddara ba kanmu aka fara ba ba zai kare a kanmu kenan wannan kaddara haka allah tsara kayan shi wannan al'umma za su kucin zuninsu haka allah tsara wannan yaƙi wannan wannan can ya kai hari wannan ya kaza haka suke mai rabu kai hawa za a saka saka cikin na ƙwarai Allah ma ka tarar muwafaka ka hanya ta kware kuran ka shiga layin waɗanda suke da kan gaskiya amma ka za a ta yi shi ne nake wannan bayanin na yaya musulmi yau a duniya ga shi irin abin da ake ce ga wasu tsakiya wasu musulmi ne wace larabawa musulmi sun sa hannu da isra'ila akan zama lahiya ga halin da ake ciki ta ce wannan abin da ka sani ya amince inda ka karanta sama abinda aka yi hannun zuma zamanin harko arni na uku biyu na uku na harko ke zama na banu akwai sarakuna na musulmi wanda za su ɗauki gari ƙasa ta kuma ta musamman an samu wani lokaci musulmi dole islamiyya ta gaba ɗaya amma sham daban iraq daban ga hijaz daban ga masar daban kowanne amiri mai zaman kanshi ne shugaban musulmi ne amma bai shiri da wancan adawa yake shi haka suna wannan hali Allah kasu da biyu turawa suka fahimci da mas'alar suka nemi zawa su mamaye kashe musulmi wanda sun zo kuma da gaske da lokacin nan akwai shugaban zamanci fafawankin su a wancan zamanin mai yaƙida ne ƙwarai shi ne ke cewa wai a ina za mu buɗe coci a nan turai muna sallah a coci kudus a hannun musulmi ya sa aka rihe cocin gaba daya duni mai aƙida ce kurum jihadi ko da aje a he an amsa wata magadis ya sa sallah aka fasa coci aka rihe cocin ta gaba daya mai zahin aƙida ne wai wai kira aka abu kuma ya samu amsa kira inda ka ji rules libyan na karanci tarihin abinsa gaba daya suka danno da'un suka mallaka a cikin shigar aje a dawo aje a dawo wani akwai sakin na ga ingila ne a wancan zamani hirin shekara biyu a cikin ruwa da ke kasan baki wani zan zan musu cigo ƙetaro shekara biyu bai kuma gida bai je gida ba kuma samun cika can ba a cikin ruwan a na ya mutu haka sarkin france na waran shan zamanin shi masu lokacin sarki ne ba abin da mana ai daga bayan aka yi juya aka samu da a sa horon shi kamar sarki ne ina da magana sarki da magana haka ake a horon shi da daga bayan ne min da ce min nafsan ya ce min sarki saman abu katurin sanka ne aka yi juji halin na horon shi da jin labarin da ya juji halin na faransa da aka yi min sarki saman abu na gani min sarki sanka katurin sanka ne na mugun jiri ko katurin da kenan da sarauta ce zaune shi ma da ya hutu suka suke yawo a kai na a kai da kansu ake yi yaƙi suke da kansu ba da wani ba lokacin da musulmi haka suke wasu a nan wasu a can wasu a can kenan to muna magana akan magana musulmi a lokacin nan sai wani sarki don ya samu lahiya zama lahiya da wannan ya kamar kasa zama yi haɗari ɓangaren daular shi sai ya sakan ma wasu kawuran to gari ka zaɓi kakuta ɓani amma na baku gari ka zaɓi wannan ya ba na hudu da hudu sojina na ko kama shi sai janye gaba ɗaya da sojinan shi ya bar ma kawuran yake ce na ba ku shi gaba ɗaya ba su ba wani iya ya buga su yaƙi su amma ya ce to yanzu ku zo zan ce sojoji na da girgiza ku kama na ba ku amma ka taɓa ka taɓa daulata ba magana ba sa hannu na garin da suka ba zai gaba gaba ɗaya wannan abu ne wanda kware an yi abun Allah kiyaye Allah gafarta ku gabata amma an yi abun da ya yi wannan aibu abun lalaci sun yi wannan hatta kursin gudu a lokacin nan lokacin nan akwai aminin munin gaba da baba na bagadad wanda ake magana aminin munin shi sun rusu rusu labarin sajin ayubi a lokacin sun fahimci masa'alar a lokacin suna ga kamar ya zama ɗan tawaye ya ƙi bin umarnin shugaba ana ganin dai abin akwai matsala a lokacin nan wanda su suna kurin a je ma a ce a yi kudus kurin matsala ce tsaurin a ce ko tsaurin ra'ayi ne bayan mamaita bayan mamaita bayan wanta sun mamaita suna ga aje ma a tunkari amso kudus matsala ce kuma za a cikin za a ce a yaƙi ya kai tsaron ra'ayi ne a wancan zamanin haka ake bai wa kudus abu sukun ba a taɓa taɓa ba ta kuwa kurun suna kamar za a taɓa wasu a taɓa wata jaraba ce a can zama haka aka yi mu na kuma yana gana tsoron aje a taɓa yahudawa ko a can ma haka aka yi ko a wancan zamanin yahudawa ko ba ne ba lokacin ana magana da turai ne turai ne salibi ne kirista ne da yanzu daga ba suka samu suka samu wannan abu an su daga shekara noce karantu tun ayo shekara noce daga wancan inda aka shekara goma tana daya tana hannun su shekara goma da aka daya tana hannun tana hannun tana hannun hannun turawa kudus goma tana daya amma akwai su aqida ta mutane akwai masu niyya ba sarau aje a zo kuma su tsaya ba yanzu yanzu ne muke da mutuwar zuciya yanzu mutuwar zuciya kun shi kenan maka ayi alƙur zuciya ka ta kare ne amma ko yau inda akwai niyya akwai aqida Allah Allah ne zai ta hannun Allah an gaba ka iya wani da akwai tahqiqin akwai niyya wata halla kawai zai iya shaka goma ta zake da daya tun karantu da waye zaka shiga nan karantu da hanzu kake ba karantu ne huda aka aka kursu karantu te sun sai aka mami saka mami to sauran ko kenan to shaka ya yi wannan amma an tsaya nan akwai masu aqida ayi haka takace dai abu ne da kamar shiga tarihi shi ya sanadin ayubi takaitaccen da yayi a lokacin da ya fahimci in ba an samu haɗin kan ba masar da sham da masar abin bai yi takarar uku ya ce abu uku ya ce ko ake nema farko ya ce ya an samu doli ya an samu haɗe wannan sham iraq masar akan jagora guda in ba haka ba ba iyawa kuma masar tana ƙarƙashin daula fatimiyya 'yan ɗarika ta fatimiyya 'yan shi'a ya ce dole sai a rushe wani aƙida ya maganinta ba a kama kursu da don aƙida shi yasa ya ba da himma game da yakan masar da karye da dole fatimiyya he da ya ƙarƙarin karyarsu suka amshi ƙasar ta masar aikin farko da aka yi kina a takaice cikin abin da ya yi na magana ce idan aka yi wannan aka gama wannan hukum to a lokacin nan kuma ya gamu gaba ɗaya sai a tunkari kuma kudus haka kuma yi kuma Allah ba shi nasara ya amsu kudus bayan mamayewa ta yahudawa da suka tara sauru shekara bai matar nawa kirniya ce aƙida ce a takaice da ke na musulmi mutuwar zuciya ce matsala mutuwar zuciya shi ke nan ka kun ga sallama ya ƙuran amma kana iya fama ga burinka ka yi baci iyawa ka yi haka kai wanda ya zo na ba zai iya iyawa da ya naka amma kun kame ƙauya shi ke nan kun kame ƙauya shi na kaɗari na ƙauya a takaice ne kuma shiga tarihi muna da kan ba mu addu'a ko ya ce kina ya roƙi Allah wannan abin guda uku an ba shi biyu ɗaya ba a ba shi ba wanne aka ba shi ba a rinja musulmi gaba ɗaya kwata-kwata ba a hallaka mu da yunwa gaba ɗaya amma maganar da ya roƙa ka asa lokacin junanmu al'ummar shi wannan ba a ba shi ba don ya cikin abin da Allah kaddara haka za a yi sai ibn umar ke cewa da haka kenan falan ya zala alharuj ila yawm alqiyama hatta fi qiyama yaki ba zai kare haka abin Allah ke wa haddathani an malik kuma dai ruwar ta inganta da hadisi sahihi ne tabbas wa haddathani an malik عن زيد بن أسلم أنه كان يقول ما من داع يدعو إلا كان بين إيد الثلاث إما أن يستجاب له وإما أن يدخر له وإما أن يكفر عنه وأنا أبن دا yake tabbatacce ne na na yake cewa mai addu'a bai taɓa gaba ɗaya duk da hadisi ne makato a nan motsafa imam malik amma ya zo marfu'i kamar da ibn abdulbar da ke cewa aka imam wannan zarkani ya tabbata ta wata hanya daban kuma marfu'i ta asan nan baiwa ce dama wani abin da ra'ayi da ma san ba ra'ayi bane ke ne hadisi ne tabbatacce makato ne anan amma ya zo marfu'i a wuri daban na ne mai ta marfu'i da mun ga muku ce abin da annabi ya ce makato abin da tabi ne kala ba yace ma min da'in babu wani mai addu'a da zai addu'a illa kana bayna ida salat sai ya samu iya tsakanin abu uku ɗayan uku ba haɗuwa a kansu in ma an yi stajabala in ma a karɓa mai abin da ya roƙa wa in ma an yi dakharala ko a jinkirta mai abin da ya roƙa wa in ma an yi kaffara an ko a mai wani kafara wasu kurakuran shi amma ba faduwa a ukun wannan gaba daya imma amsa imma jinkirta imma a mai kafa sai al'amalu fi du'a shi mana ababe yaya ake addu'ar abinda ake a cikin addu'a shi ne na mace ba sai ya ce haddasa yahya an malik an abdullahi bin dinar qala رآني عبد الله بن عمر وأنا عدو وأشير بصبعين أصبع من كل يد فنهاني yace abinda shi abdullahi bin dana ke cewa abdullahi bin umar na malam musulmi yace ya ganni wa ana abu ina addu'a ina addu'a ina daga hannu ina haka ina daga yatsa biyu ina daga yatsa biyu ta hannu biyu ka daga ya ce fanahani sai hana ni ba a yi ba a yi wani hadisi ya inganta zuwa ga abdullahi bin umar nan menene ya hana shi daga hannu biyu ya tsabi hana shi da wace da ɗaya ya tabbata asifari ɗaya da yatsa ɗaya akwai ruwaya cikin sunan abi dawud bisa abdullahi bin abbas iya cewa ibn abbas ke cewa almas'alatu an tarfa a yadda hadur min kibais aw nahwa ma addu'a ta roƙo daga hannunka zuwa ga me ake cewa zuwa ga ka hada ka kusa ka hada ka ta roƙo ta roƙo ya ce ka faɗa haka ko sama da kaɗan haka yadda haka da muke yadda ya ce wani istighfar an tarfa da ya sabon waye ka ɗaga yatsa guda ya Allah na maka fili rabi na maka fili ya tsada ya gudan gudan na ya kace bar tauhidi eh da sabon waye da wani ibtihal an tashiru bai dai ka jami'a kana adda ta kaskantar da kai Allah Allah Allah gaban ka ka hannun gaba daya daga hannun gaba daya kenan ka ɗaga hannun ya sama wajen da ta ƙasƙantar da kai ta zaro ga Allah wannan ya tabbatar da Abdullah bin Abbas cikin sunan Abi Dawud haka Imam Ahmad ya kawo ruwaya wata ruwaya cikin sunan Abi Dawud ta Ibn Abbas yace idan ta wani ta tadarru kana iya ka juya kai haka haka hannunka wannan a sama wannan kuma a ƙasa wannan duka inda suka siffanta yalki addu'a amma dai kullum a cikin maganar daga hannu ya tsabi ba shi da kana daga hannu ne yana ba da hannu ya tsabi ɗaya ce kun balle an ce addu'a a cikin a cikin hudu ba ita ma in ba ta roƙon ruwa ba ita ce ita haka ake ta addu'a a cikin a cikin hudu ba annabi ya addu'a da haka da ishara da haka haka ya daga yatsa haka yake amma ta roƙon ruwa ce yake daga hannu ne ta ta ta sai mu je ta ta hali ce kaskantar da kai ce ake neman ana cikin matsala nan da ke nan ba a daga yatsa biyu سي وحدثنا عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إن الرجل ليرفع بدعاء بدعاء ولده من بعده وقال بيديه نحو السماء فرفعهما yace sai ibn musayyib ke ba labari shi ma da makato sai ibn musayyib ne ke cewa inna rajula la yarfa bi du'a waladi min ba'di ana ana nakace ana daga ma bawa daraja da addu'a dan shi bayan ya mutu sai ya bude daga ce ukala biye jini ma'ana fa'ala ne shi ke nan sarkin ya daga hannun shi wajen sama kenan daga hannun sama kenan shi ne nan wakala biye jini na hawa sama farafa ma kar mana fa'ala shi ne kan da bai masa labarin ne ibn sai yake daga hannun sama kenan kana addu'a kenan roƙon addu'a ta da ba ta da ba bayan ma aki tana daga ma da uban daraja bayan ya mutu haka ya taba cikin sai sun wa ingantata annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi marfu'i yake bayan labarin cewa za a daga ma bawa daraja a gidan aljanna bai ne ta mutu shi ganin daraja ta ce anna li hada ya rabu ya Allah daga ina na samu wannan daraja ya san bai da ta daga ina na samu wannan daraja Allah ta ce bistighfar waladika lak dalilin neman gafara ta danka da yake maka yan wa kashin wannan ruwaya ingantatta wani abu mai muhimmanci wanda a yau mutane ko masu ci wasu malamai dalilin abin duniya maimakon su dora al'umma kan abin da zai amfana su ya su dora su kan abin da yake intiransu ne mai intari an ɗauka kurin idan babanka ya mutu sai kare ka ba malamai kuɗi a yi fida'u a yanka rago a ba su kuɗi shi ne abu uba ba haka bane wallahi gaskiyar magana ba haka bane ba addu'ar kai tsaye wanda Allah ya ɗau addu'a shi karɓaɓɓa ce tare take da aikin uba ɗanka ne baka da wanda ya ɗanka ba mutuwa ka ga idan babanka ne ya mutu kullum za ka iya mai addu'a ba sai shekara ba sati ba wannan kuma baka iya yi an tara kuɗi iyawa hai a shekara don kudin maka iyaye da kudi ta ke babanka shi kenan kai kada na babanka iya jira ta yi kaza kudi ka tana da shi kuma alhali a shekara in kai mai halin nema kaga amma idan ka san mahimmancin addu'a ma'ayyinka kullum iya bukatar addu'a ka kullum ko wata sallah ka iya bukata kullum ka kamanci shi don bai da abin da ya bari ba mutuwa kaman kai sakin manzan labarin ana ɗaga ma bawa daraja a gidan aljanna a mutuwar shi bashi wannan daraja zai tambaya Allah ya kan samu wannan daraja a bashi labari dalilin neman gafara ɗan kake maka ba malam wani ba ke mushi ɗan shi in dai kai musulmi ne kama ma a addu'a kullum kakai jira wa shekara ko sati ko kaza wata fi dawo ba zama an zaka same ta duk duk kikire na ci da addini haka ya kira kullum kama babanka uwanka addu'a kowane lokaci ka tana Allah taimake mu sai yace wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abi annahu qala انما انزلت هذه الايه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا في الدعاء wannan ruwa ta aisha kai urwa bin zubair shi sha bin urwa yake wani labarin baban shi kina urwa bin zubair yake cewa an saukar da wannan aya wala tajhar bi salati wala tukhafit biha kaka bayyanar da sallaka kaka boye ta duk nan ana magana addu'a ce yake so ya fasara ta kenan an hana daga addu'a sama kuma an hana boyewa aka ce wa mutaki bayyana zalika sabila karki hana tsakanin bayyanawa da yawa kaka bayyana da yawa kuma kaka boye gaba daya haka asalin labarin da aisha mace samun labarin to wannan sai me yake cewa me yake cewa kala ya haya wasu to wannan ne mutane bakin wani magana tashi kamar da sai imam malik wannan ruwaya fa'inta ce tafsirin aya hace an samu wannan ruwaya daga abdullahi bin abbas ne wanda bukhari ya ka muslim ya kawo ibn abdul ta yi ingancin isnadi akan wannan tafsirin wata aya ta ibn ta tafsir ibn abbas kan wannan aya ta sabko ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka suna koye koye idan mushrikai suka yi iya sallah suna cin katin qur'ani sai su zagi qur'anin don su kuka abin gaba daya a zagi a zagi ma su kuka qur'anin gaba daya zagi zagi zaki ko tsagelanci akan shi aka saukar da wani aya ce to yanzu ya wasu tsagawa da yawa da masu ji za su zagi alkur'ani da wani sabon alkur'anin kuma kai ya ɓoye yadda su masu sallah a bashi ba sa ji da wani tafsirin ya zama gamshashe akan wancan akan wannan mai cewa akan addu'a ne an hana a wannan tafsirin kenan addu'a ce ba ɗagawa da yawa kuma ba ɓoyewa amma wannan tafsirin ibn abbas gaskiya ya yi wannan sahihin sanadi kuma ya yi zama daidai da maganar da asalin abin da abin ya kasance wani abu ne a makka kahin kahin Allah ka sanya abin da lokacin ana cikin koyo da koyo da aka zaman da aka yi a makka haka to shi a nan dai ya kata akan magana kenan ta addu'a ce kenan ba daga da yawa kuma ba ba ba ba daga da kuma ba koya gaba daya ya tsaka tsakiya qala yahya yahya ga ta wasu ila malikun an du'a izratul maktuba faqala la ba'ata bid du'a fiha an tambayi imam malik kan addu'a a sallah ta makatuba ya ce babu laifi a cikin sallar farilla ka roƙi alheri duniya lahira babu laifi don akwai masu zafi ne ba ta samsan ba ba roƙon allah na ba ba roƙon allah da wasu abin duniya sallah kurin ya yi ƙurajen zafin takurin kuma ka wata sallah mata ɓace salama da bajin cewa ni ba ba a sallah zan ba addu'a ta na abin da sai gura mun sai qur'ani wani ba karanta wani a sallah na wani addu'a ka wani karatun ka wata in dai ba qur'ani ba ka sallah ba a yi ta ba ta ba sallah ma imam malik ce babu lafiya yi kai da riga Allah gama ta riga ka ruwa ingantattu wanda ma ake magana cewa fa ammal ku fa azmu fi rabb wa amma du'a fastahidu fi du'a fa kamina tijaba gashi fa kamina tijaba lakum gashi a rukuyi ku girma Allah sujada ku yi kokarin ka addu'o'in ku wuri ne wanda kun tantance kun tantance samu addu'a wurin ayi addu'a ne ma kuma magana daga hannu cewa a addu'a daga hannu iya da muhimmanci amma shahawa ce a huska bata ba cewa ruwa inganta ta daga ta cikin sunan Abu Dawud huwa ta inganta dai annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa inna la hayyun karim Allah mai kumiya ne Allah iya da karamci ya sai mini abdi an yi fa'idai ilayhim an yi fa'idai ilayhim ilayhim an yi duba safaran Allah iya da kumiya da karamcin bawon shi daga hannun shi zuwa gare shi ya mai dami hannun shi zai roba kuma kenan daga hannun da mahimmanci iya cikin abu mai mahimmancin kaskantar da kai zuwa ga bawa da buƙatar bawa ga Allah kuma Allah iya kunya mai maka hannunka zai ruba komi kama Allah bai haka amma shawawa ce haka cewa ruwayoyi sun zo daban-daban a daga hannu a roƙi Allah a shayi huska amma babu ɗaya mai inganci wasu malamai suna kawo kamar na ga cikin ƙarshen gurgun maram ya kama ganar wasu na ga cewa ganin ruwayoyin suna da yawa idan aka gama bakinsu suna iya samun ƙashin madogara su mutum hasan mana kamar albani shiga maganar wannan mas'ala abinda yake sa hadisi ya gamu ya ba ɗan uwa ƙarhi inda ɗan matsalar kaɗanci idan raunin ya kai gaya di yawan su su gambu su iya kula komi ya ce wannan na ɗauki na shawo hannu haka yake ba da hanyoyin ba wata za ta iya ba ya wata ƙari ba mai ba da wata ƙari kowace zaman kanta ke tsaron ta kai gaya ba ta iya ba wata ƙari maka ce a nan wani tambaya ce inganci a naga ruwa ta zo ta gama hannu wala inganci ta zo ruwa ta zo ta gama hannu a a yi aca inganci ina wala ce inganci abin da zuwa titi ya ce inganci ko amma yana kuma bayanin malamai suna bayan suna cewa ya ka wasu da yawon bayanin malamai ne amma da shi wani nasir ta yi karamta ta ɗan sarfa ya dai ka hazo manke bai ka ya dai ka hannu biyu ba hazo manke bai ka bai ce wata hika ba ko ta yi haka haudinka ko nan yace ko ko aunawo ma haji bai ga magana haka ba na ga malamai suna karin bayanin haka aikace suna cewa wani ce ai haka wani ce haka tsaye ne magana ne haka da ba taba samun nasin ba da ka gama hannun irin na indiya haka alhalin zai mura mai haka mun gani wanda amma ga malamai suna bayanin allah wa alam ni zai masani ba wanda sani sai karan gudunmuwa ce Allah ni ban san ba ruwa ta gama hannu haka gama ta yi hannu guda biyu haka da daga annabi ya rufe da yake haka yake musu in ma haka in ma haka in ma haka amma haka amma haka gama hannu biyu na indiya ni wala hannu na ma kira samu amma indiya na ga da indiya haka suna ga indiya hindu amma gaskiya da hadis Allah ku gani wallahi alam kuma ce ba wani mun gani ba gani wallahi Allah alam wanda samu kuma gudun mu wace ko daga na haya ko muna eh kinan kullun ka daga hannu in ma kai haka in ma kai haka amma gaskiya wannan haka kin ni dai ban faɗi ba sai kenan yanzu muna cikin dai bayanin wannan magana ta imam malik ya ce babu laifi a yi addu'a kenan a wannan hali na a cikin sallah kwarji ko ba laifi sai wa haddasa ne an malik annahu balagahu anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fa yaqulu اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت في الناس فتنة فقبضني إليك غير مفتون akwai lafazin da makaranta na anan na wanda ya yi wannan tsawo kusurin turbitikun allahumma ni asa'aluka fi idal khairat wa tarkal munkarati وحب المساكين وأن تغفر لي ذنبكم أنه لا غفر الذنوب إلا أنت وإذا أردت فتنة duk zuwa da ƙarshen dai a ruwaye na ba ta tawo tsawo kaɗan dai ta wani ruwayar ko cikin da ta inganta ta a can malafazin na imam turmizi cikin sunan ta wancan cikin sunan turmizi ya inganta wani addu'a a wancan bayan da muka yi a nan sallallahu alaihi wasallam muke ba labarin wata ran ya zo sallah asuba ya makara suka ce kusan ranar ta hudu gari ya ke bau suna jira hudu ba ya gashi ya hoto da ya salla ya ƙari ce kowa tsayin da yake ya ce abin da ya tseda ne ya ce ina kwance tsakanin barci da abu ya ce sai na yi salla shi ya salla shi ya ƙari ya ce sai na ga ubangiji na jalaba ya ga allah a mulki to a cikin tambayoyi da aka mai ya yi wasu kalmomi na maganar abinda yake gafarta kurakurai a cike kawo wannan na addu'ar cewa idan ka zo ƙarshen sallah abinda ya koya mai abinda muka cika yanzu ka ce allahumma inni as'aluka fi'ilal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin wa an taghfira li dhanbi فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وترحمني ألم أسألك ماكتا ألم أسألك فعل الخيرات وحب المساكين ألم أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي ذنبي وإذا عدت كتاب القوم فتوفني غير مفتون أسألك حب حب حب لم ذلك حبك حب ah kuma kuma kuma baya kuma baya da kuma su jima ne ta سادة إيه اللهم إني أسألك فعل الخيرات وحب المساكين آه، اللهم أسألك حب ال- اللهم أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين و- آه، وإذا أردت فتنة فتوفني غير مفتونكم أسألك حبك وحب من يحبك وحب عملا يقرب يقربني إلى حبك هنا شيء نبقى اللهم أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وأنت آه، اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأنت كفر أه؟ وأنت كفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك haka ne ko? dogoce ba to kenan wannan zai addu'a ce mai muhimmancin gaske ga a cikin daga akwai kwarai kasakantar da kai da zama abu mai muhimmanci Allah ina son ai ka bani damar aiki alkhairi lam nasalaka fi'l alkhairat Allah ina roƙon ka yin aiki na alkhairi wa tarkal munkarat Allah ina roƙon ka in bar duk abin da baka so wa wa hubbal masakin Allah ina so ka samu san talakawa wanda alata fitnatan aw anta kafirli li wa tarhamni Allah ka gafarta min ka ji kaina wanda alata wanda alata bi qaumin Allah idan kai ni jarraba mata da wata fitina fa tawaffani ghayr maftun Allah ka amshire na ba cikin fitina ba as'aluka hubbaka Allah ina roƙonka sanka وهب من يحبك ده سن دم يسنك وهب عمل يقربني الى حبك ده سن دك wanda yake san ma'ana da san aiki zai samu kusanci zuwa gare ka ka ga wannan ta gama komai ka samu ha lokacin manzana ke manzana kenan muna magana da ya makara kenan a cikin wani mulkin ne ya samu wannan addu'a ko ya ta kenan addu'a ta tabbata ko tukun hadi illa lafazin ta ya tabbata daga daban-daban wannan makaranta mai tsawon ne na shi imam malik wannan dan gajere ne mai kawo allama ni as'aluka fi al khairati wa tarkal munkarati wa hubbul masakin alla ina roƙonka aikata alkhairi da barin mummunan aiki da san talakawa wa za'alata fitnatan wa za'alata bin nas fitnatan in kaso wata fitna ga mutane faqabidni ilayka ghayr maftun allah ka amshe ni ba cikin fitina ba wannan addu'a ce ne cikin addu'o'i da ya kamata a yi amma ta ruwa annabi wadi ana yin ta bayan sallah dubulul salawat to nan imma kayan sallama ko bayan sallama duk da cewa kayan sallama shi yayi kenan a ƙarshen amma ƙarshen tahiya zamu ce kuma hadisin ya inganta وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجور بشأن yace annabi yake cewa babu wani mai addu'a da ba wani mai kira da zai kira zuwa ga shari'a kai wa'azi ka ja hankalin mutane zuwa ga shari'a kuma a samu karbuwa illa kana lahu misal ajra man tabi'ahu duk wanda ya bude shari'a taka zaka samu lada kamar su dan duk wanda ya bi ka kuma layan kusa zalika min ujurin shi'an ba a rage komi a ladan waɗanda kai kira nasa daban cikin fadalar Allah kai zai baka naka daban ya ce haka ma min da'in ya dubi da ma min ba wani mai addu'a da zai ila dalala ba wani mai zai kira zuwa ga bata illa kana alaihi misal auzari sai ya samu zinihi irin zinihin wanda ya batas in mai ka kawo a gari na ɓanna aka yi koyi da ba ta aka koyi da kai aka wa gani a wurin aka koya to za a baka kama shi duk wanda ya irin wani aiki na kai ma layin kusu mi zalika min a wazalim shan ba a rago komi a nasu naka na musamman za a baka zinihin Allah kiyaye maki akwai muhimmancin kenan kira zuwa ga shirya da hadarin kira zuwa ga bata kaga na ta kware hadarin malamin bid'a hadarin da kike nan ka duk wanda kake zuwa ga dan dan ya zama ka rike shi ka ja shi yazo yayi kana kan Allah to kaga abin ya maka yawa da bid'a ta kace kai daya amma sai kai kira ga bid'a ka kawata bid'a kace abu ne muke ku zo ku yi ku kyale su ana kira na har ma araba kada kaya ku zo ku ku kyale su eh zalani haka ta ba ku kyale su eh zalani kaga abin ya mushe wannan in mutum dubu suka bi shi gobe kiyama ya dora mai lahi mutum dubu kuma ga nan shi kaga abin ya maiwa shi ne hadarin ta duk mu kira daga bid'a bi tuba in ya tuba ta ya kazo kawo ne a dan bid'a kazo kuma kawo ne a inda bid'a ya tu yaro ne na'am me da Allah me Allah bayani akan nan kutubu ma talamba kuna bayani wal huda haka ne bayani haka zo ka bayani na'am to ne boye gaskiya ya ba ta ga mutane haka zo ka bayani da kuma ka kyale ka san mutane a ruwa ka zo ka kyale kai ha ba da Allah ka tura su kai ka zo ka kankanta haka zo ka bayani haka zo ka bayani eh abin da sai jama'a mun gano kuskure ne wallahi ba ne ba ta yawan ba maka wannan sai da Allah shi kanshi Najeriya da wani sunna su suka raba dariƙa a Najeriya gari gari kowa sai babban shehu ne da zai ce su to ɗan daga mu mu ne ne wani sai da Ali mun zo ga ni ne da malam wani na garin ku na zo ce na gano ta muku na ce wani mai wata ni ne ce wani kana da kawai alwala ma na fiki abin alwala shi na ce an kawo ta maka na ya ce to ƙarya ce ya ce ne wani tuba ƙarya ce ƙarya ce maka tsara ne da masu da Allah tsaye da mace gargaji gargaji ce mi da su aka yawon aka yawon dan kawalawa dan kawalawa a cikin aka yawon babu gandun ɗan ɗariga su ke ta su ke ta ɗariga to yanzu na koma mun gane gaskiya ƙarya ce wala ku bari haka zuwa ya kabayar wala shi da a gajiyar ma mun ga sanar da sanar mutum wallahi sanar mutum da jimawa jimawa ina a wajen wani malamin har kama ba san me yasa ne yake cewa malami a Najeriya wani malami ya zo iya sanar asiri ga malamai Allah ya haɗe shi ni kamar sama me zana ma a zaban su tsara suna ba shi da ali lokacin ya fahimci sunna ya zo iya bayani dalika ya ta cilme ce duk abin ya ya goye kuma an sai ba sai ta jahili ne ba ta jahili ne shi aka yada ta an kai magana ma ya hika a cikin abun eh za ka kamata mutum ya ga sai ku zo bayani gaskiya gaskiya ina ga Allah kai mu sakin sama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh